إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسأل الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد باي haka muna matuƙar godiya ga Allah mai kowa mai komi mai yassarewa da yassare mana ya ba mu daman zama a wannan halaka ta iyaye mata masu karantarwa domin gabatar da karatun wannan littafi na alfiqhul muyassar fi dawil kitabi was sunna muna cikin kitabun zaka za mu tashi almas'alatul khamisa mas'ala ta biyar fil amwal allati tajibu fiha az-zaka bayanin dukiyoyin da zakka ke wajaba a cikin su ma'ana wace dukiya ce zakka ke wajaba a cikin ta wannan kusan wajibi ne musulmi ya san wannan dan kada ki zamanto kin mallaki dukiya amma biki san da wannan dukiyar tana cikin dukiyoyin da zakka ke wajaba a kansu koko don musulmi komi nashi yana yin shi ne da basira da ilimi ba a son ya jahilci abin al'amarin addininsa tajibu zaka fi kamsati a jinasin min al'amwal zakka tana wajaba ba a cikin dangogin dukiyoyi guda biyar shi ne fi hamsati a jinasin minal amwal a cikin dangogin dukiyoyi kala biyar wahiya su ne kamar haka na farko bahimatul an'a dabbobin ni'ima wahiya su ne al'ibilu raƙuma walbaƙaru da shanu walganamu da kuma tumaki nan raƙumma da shanu da tumaki matansu da mazansu liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min sahibi ibilin wala bakarin wala ganamin babu wani wanda yake ma'abuci raƙumma ko shanu ko kuma tumaki la yu'addi zakataha bai ba da zakkarsu illa ja'at yawmal qiyamati sai sun zo ranar tashin kiyama a azamu ma kanat mafi girman yadda suka kasance in raƙumi ne zai zo ranar tashin kiyama da girman da ya fi irin girman da aka san shi da shi haka in haka in abin shanu ne za su zo da girman da yake fiye da girman da aka san su da shi haka tumaki da awaki da raguna da sauransu wa asmanuhu kuma mafi kiba za a zo da su manya tika-tika sannan kuma masu kiba kenan in an ce ga girma ga kiba akwai mu kenan akwai yauni kenan idan kaga abin ya zama mai bala'i tanhatuhu bi quruniha suna tuguna shi suna tuguna shi bi quruniha da kahunnan su to in an ce raƙumi an ƙara mishi girma sannan da ƙiba kuma an sa mai ƙaho sannan aka ce ya tugune ka ka ku ai akwai matsala ko eh yawwa to za su rika tugunarsu da ƙahunninsu waɗanda suke da ƙaho wata ta'uhu bi azlafiha su rika taka su da abin nan ɗinsu mai ake ce musu ƙohotonsu waɗanda suke masu ƙohoto kamar raƙumi kamar shanu ai kamar raƙumi shi bai da ƙaho ko to shi zai rika takawa ne da min bi azlafiha da abin garinsu ƙohotonsu su kuma masu ƙohonnu su rika tugune to yani tugunarsa kullama nafazat ukhraha adat alaihi ulaha duk lokacin da na ƙarshen kenan in sun kai dabba ɗari ko fiye da haka ɗaya bayan ɗaya za su rika tuguna duk wadda ta tuguna ta wuce lokacin da ta ƙarshen ta gama tuguna sai kuma ta farko ta dawo kuma ita ma ta ƙara haka za a yi kai sai an yi mishi mai sai an yi hisabi ya gane matsayin shi shi ne hatta yi ƙuda bainan nasu har a yi hukunci a tsakanin mutane kaga ashe rashin hudda ma dukiya zaka bala'i ne ko na biyu an naqadan kuɗaɗe guda biyu wa huma zahab wal fidda sune zinariya da azurwa sune asalin kuɗi ma ko da sune ake kimanta duka kuɗaɗe wa kazalika ma yaqumu maqamaha min al amalat al waraqiyah al mutadawilah al yawm haka duk abin da ke zamantowa maimakon zinariya da azurwa na daga kudaden abin nan takardu waɗanda ake mutadawulatul yawm ake amfani da ita a yau sefa naira dolar da sauransu liƙaulihi ta'ala saboda hada Allah ta'ala akwai masu cewa babu zakka cikin waɗanda kudade da muke amfani da su wannan kuskure ne Allah ta'ala ke cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa'anda suke taske zinariya da azurfa ko kuma su bude kwantu buloke su sa kuɗi su aje wala yunfiquna fi sabilillah ba su ciyar da su a cikin hanyar Allah wa bashirhum bi azabin alim Allah ta'ala ya ce musu bishara da azaba alhali kuma ita bishara an san da ita ana yin ta ne akan abin da yake mi aiwa amma sai aka ce to a musu bishara in sun ce goro sai a ce kuna da azaba mai radadi kenan wannan bishara ta zama to mummunar bishara wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallama da kuma fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma min sahibi zahabin wala fiddatin babu wani ma'abuci zinariya ko azurfa ko mu ci kudade da ake amfani da su la yu'addi minha haqqaha baya bayar da haƙƙin wannan zinariya ko azurfa ko kuma wannan sefa ko naira ko dola ko abin da ya kama da wannan na kuɗaɗe da ake amfani da su a yau illa idza kana yawmul qiyama sai ranan tashin qiyama saffahat lahu safa'iha min nari ma'ana wannan kuɗaɗen duka za a maida su falau a maida su na falau na wuta a sa su cikin wuta kuma wa uhumiya alaiha a ɗumama su fi nari jahannama a cikin wutar jahannama fa yi kuwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zaharuhu a rika mashi lalas da ita mana ana lillika masa a gaffan jikin shi da goshinsa da bayansa in miliyar nawa ya mallaka duka za a maida su na falo dala-dala sannan a ɗumama su da wutar jahannama a rika ɗaukowa ɗaya bayan ɗaya ana liƙa su game ga gefen jikinsa da goshinsa da bayansa kullama baridat ruddat lahu duk lokacin da suka yi sanyi kuma sai a sake maida su cikin wutar su dumamu kuma a zo a sake liƙa mai fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana a cikin inin da inin shi saboda bala'in wannan inin kamar dai shekara dubu hamsin ne na nan duniya akwai akwai bala'i ko ana hadisi imam musulun ya rahoto shi sai urudun tijara kaddara ta kasuwanci wai ya kullu ma u'idda lil bai'i wa shira duk abin da aka aka yi tanadi dan saidawa da saye li ajali ribihi dan a samu riba to ana ce mishi urudun tijara duk abin da aka yi tanadi lil bai'i domin sayarwa wa shira da kuma a saya a sayar لأجل الربح سبب ريبا لقوله تعالى سبب هدى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا كوما إيماني أنفقوا من طيبات ما كسبتم كتير دقا ma'ana kyawawan abin da kuka samu ma'ana na dukiya kenan faƙari zakar ammatu ahlul ilmi mafi yawan malamai sun ambata cewa annal murada bi hadhihi al-aya abinda ake ni da wannan aya zakatu urudu tijara zakkar kaddarori na kasuwanci wannan shi shine nau'in dukiya na uku wanda ake hudda ma zakka yanzu kamar irin kwanoni da su hajiya malama a'i da sauransu masu sai da turare da suwaye duka waɗannan urudu tijara ne tunda ana idan a samu kasuwanci ko yana in sun kai nisabi to sai a hudda zakka ina wata an fahimta eh dan ka a ce a ai banda su kwanoni banda sun tsunane a a inda sun kai nisabi shekara ta kewo a kansu suna nan nisabi sai a cire jakka sai Allah ya sanya mu kasuwanci albarka ko amma in ba a bada zakka ko an ce mala ai addu'a Allah ya bude kasuwanci ko an yi babu albarka wannan kenan muka ce guda biyar ne ko? kenan na uku shine mai urudu tijara na hudu shine alhubub wa simar alhubub su ne kama a ce shinkawa abinda suke abinci wanda yake na na kwaya abin nan ba kwaya wa gada ce ba kamar hubo eh swati dawa masara da sauransu kun wanda duka hububu ne wasimar da kuma ƴaƴan itace alhububu kullu hiya kullu habbin mudakhirin muqtatin min sha'irin dukkan wani kwayar abinci wanda aka adana ana abinci da shi shine mudakharun muktatun wanda ma'ana aka adana shi dan abinci min sha'ir na sha'ir wa kumhin da alkama saboda a wannan lokaci su ne suke amfani da su na abinci mu kuma mu ƙara da mi hatsi masara dawa shinkafa da makamantansu wasu su kuma ya itace yi a tamru kaman dabino wa zabib kaman zabib da sauransu wa mimma akhrajna saboda Allah ce wa ghairihi ma da makamantansu wa simar ayata ce shi tamru wa zabib kaman dabino da zabib da sauransu li qawlihi ta'ala saboda wada Allah ta'ala wa mimma akhrajna lakum min al-ardi ko ku bayar da zakar abinda muka fitar muku daga ƙasa wa qawlihi ta'ala da kuma hada wa qawlihi ta'ala da kuma hada Allah ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da haƙƙin wannan noma na ku ranar girbewa idan aka girbe amfanin noma sai a fidda zakka ko wa qauli sallallahu alaihi wasallama da faɗar manzo Allah fi ma saqati sama wal uyun aw kana asariyan al ushur wa fi ma suqiya bin nadhi nisf al ushur manzo Allah ce fi ma saqati sama noman da ruwan sama ne suka shayar da shi ba kai ne ka shayar da shi ba wal uyun ko kuma mare mare na ruwa ko au kana asariyan ko ko a'a wanda yake shan ruwan eh, shayunsa wanda a karkashin ƙasa suna riƙe ruwa sai zama to da wannan ruwan ne yake ta an- ya- ya- ya haɓaka to irin wannan al'ushur ushiri ake bada ushiri ake bada kashi ɗaya bisa aka ce kashi ɗaya ne ah, kashi kashi ɗaya bisa goma wannan kashi ɗaya bisa goma shi kuma a kasa shi goma shi ne al'ushur gane wafi masu iya bin nadahi abinda kuma ruwa aka bashi akwai wanda ruwa ne za a ɗebowa abu kamar irin noman rani da so ruwa ne za a ɗebowa a rika bashi kenan sai mutum ya yi aikato a ciki shi kuma nisful ushur ana ba da rabin ushuri ne rabin ushuri ake bada ko wannan kenan wannan shi ne na hudu na biyar na ƙarshe al-ma'adin wal rikas ma'adin shi ne duk abin da ake hudowa ƙarƙashin ƙasa daga abin da yake halitta ne a cikin ƙasa irin su jinariya irin su azurfa da sauransu duk abin da yake ƙarƙashin ƙasa ce ake tonawa can ƙarƙashin ƙasa ake tono su shine ake ce ma al-ma'adin shi kuma arrikaz shine abin da ake samu ƙarƙashin ƙasa wanda mutanen da suka binne a zan mutanen da kuɗi ma sai mutum ya sa cikin tukunya irin wani talarga sai ya rami ya sa ya binne to irin waɗannan abubuwa da aka yi tonowa wanda yake ajiya ce ta mutanen da shi ake ce ma mai arrikas shi ma duka wannan ana hudda masa zakka ko haka ne al-ma'adin wal rikad al-ma'adin abinda ake ce ma ma'adin hiya kullu ma kharaja min al-ardi duk abin da ya fito daga ƙasa mimma yukhlaqu fiha abinda ake halitta shi a cikin ƙasa min ghairi wada'i wadi'in mimma lahu qima ko min ghairi wada'in wada'i wadi'in mimma lahu qima ba tare da wani eh, ajiya ba ko kuma abinda aka ajiye a ƙarƙashin ƙasar ba abinda da yake da kima kazzabu kaman zinariya walfiddati kaman azurha wal nuhas kaman gwal suke ce mishi ko gwal ko kuma abin ga abin ga irin darma darma din nan da sauran duka waɗannan abubuwa ne masu amfani to dukan su ana hudda musu zakka wa gani zalika da makamancin wannan amma shi abin da ake ni da warrika shi rika ma yujadu fil ardi abin da ake samarwa cikin ƙasa min da fa'ilil jahiliya na abubuwan da aka binne a lokacin jahiliya wa dalilin wujubin zakati fil ma'adini dalilin da yake nuna wajibcin zakka a cikin abubuwan da aka ɗebo ƙarƙashin ƙasa wanda yake halitta ne daga na cikin ƙasan war rikal da rikal shine ajiyar mutanen jahiliya umum qawlihi ta'ala game wa faɗa Allah ta'ala anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga kyawawan abin da kuka samu na dukiya wa mimma akhrajna lakum min al-ard da kuma abinda muka fito muku daga ƙasa قال الإمام القرطبي في تفسيره إمام القرطبي أتكن تفسير شيء يعني النبات والمعادن والركاز يعني أي إتاشي عند كونغ أي دقيقة تكن قصص كوتواكو ده معادن من ذاك تونو أقرقشن قصة والركاز ده كما أجي أود أكبرني تمتان جاهلية أكسامو أقرقشن قصة ولقوله صلى الله عليه وسلم فتر من ذا الله وفي الركاز الخمس a cikin rikajin an samu kumusi za a bada ina tone tonen ne kawai sai kika samu katuwar tukunya cike da kuɗi sai kika sa kashe biyar ki bada ɗaya ko shi ne kumusi ko wa ajmatul umma malamai duka sun haɗu ala wujubi zakati fil ma'adin akan cewa zakka a cikin ma'adini ma'adanai wannan wajibi ce wannan shine ƙarshen wannan mas'ala da wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh